يعقد الولاء والبراء يعقد الولاء والبراء عليها ننكو نعم لا طائفية باب جماعة ولا حزبية باب قنجيانشي يعقد الولاء والبراء عليها wanda ake gina so da ƙi a kai babu wani ƙungiya ko wani jama'a wadda za a gina so ko kuma a gina ƙiyayya domin ta ahlul islami ma'abuta musulunci laisa lahum simatun siwal islam was salam ka gani ko su ma'abuta musulunci ba su da wata alama siwal islam was salam sai musulunci nan da zaman lafiya fa ya talibal ilm ya kai mai neman ilmi barakallahu fika sai da malam yayi maka addu'a Allah ya maka albarka utlubil ilma ka nemi ilimi wa utlubil amala ka nemi aiki ka nemi ilimi kuma ka yi aiki kar ka zamo ilimin babu aiki kaga irin wagga ɗabi'a a saudiya ma ana samun almajirai ƙanana waɗanda suke zagin su fozan fozan fa ka san dai mutuncin fozan dai bawan allah kaga ana cewa wato hay'atul kibaril ulama sai su ce hay'atul kibaril umala sadiba baka gani hay'atu kibaril ulama hay'a ta manyan malamai sai a ce hay'atu kibaril umala wai wazu suka kai yanzu ka dibi irin su Fauzan rahimahullah rahimahullah abin gashi hafizahullah ka zage su ka ce matsorata ne ba su kaza ba su kaza ba su magana ba su kaza wa ya ce maka Fauzan in zai yi magana kai ne zai zo saman mimbari ya gaya maka zuwa ne ya kai wurin su ya gaya musu ko ya ɗauki salula ya ce ku bari in kaza kenan su mutane ba a yi ma gwamnatin magana kenan sai an je da su sai sun gari wannan abun gashi kaga wannan haka ne sai ya koma ba mu ganin kiman malaman muna ta ganin illar su sun zan malaman gwamnati sun zan kaza sun gan kaza
wala a ƙasa na wannan magana da ya ce malam iliya malam iliya yana musu magana ta yadda wani lokaci sai da tirsasa ya zo ya bayani ya ce ba don abin da ya zo faɗa ba a ce sai ya zo kuma al'umma sun sani ni wani ya sanya min na saurari abin game da wata kadiya ta da ta faru ya ce shi tsakanin shi da su babu wani shamaki ya ce bai zuwa ɗauki zance na jita ya ce zo ya yi magana kan shi sai ya samu tabbas
wadu Allah wadu ila Allah kai kira zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki Allah tariqatis salafi akan hanyar magabata wala ta kuma kharrajan wallajan lil jama'at kar ka zama mai shige da fice cikin fa takhruja min as-sa'a sai ka fita cikin yalwa ila al-qawali bid-dayyiqa zuwa ga ma'auni wanda yake kuntatacce qawali qalib kenan ma'auni wanda yake mai kunci فالإسلام كله لك جادة ومنهاجا musulunci dukkan shi miƙaƙƙiyar hanya ce manhaji ne wal muslimuna jami'uhum humul jama'a su kuma musulmai duk inda suke sune jama'a wa inna yada Allah ma'al jama'a hannun Allah taimakon Allah yana tare da jama'a wala qa'ifiyata babu wata kungiya wato babu wata jama'a wala hizbiyata ba wata kungiyanci fil islami a cikin musulunci babu wanga nawa ne wanga ba nawa bane wagga ta wace wagga ba ta wace babu waɗanga jama'a na ne wagga kungiya ta ce babu ta matukar kungiya mai da'awa zuwa kira zuwa kitabu sunna duk ta kace duk inda take bi ghaddin nazar daga ƙasa ko wani ƙasa yanzu na zo wagga ta tare da wasu muke yan Albania yan Albania garin su Sheikh Albani sun ka kai ma limammai ziyara malam umar bayan kahida sun ka zo sun ka je sun ka kai ma limammai ziyara sun ka zo kuma kowane limamin sai da sun ka gaba shi da jikka goma goma yanzu ga akwai wani kare bakwai da ni samu can wajen kubiya an ka bayar da shi wakafi a yi aikin allah sai sun ka ce mu je mu gauri mun ka je yanzu ganin nuna musu daga can ne ni gangaro hakan kaga ƙasa kowane mutum ka same shi naka ne matuƙar yana da'awa zuwa ga sunna baka san wanda zai taimaka ma sunnan nan ba amma in ka zo ka ce wanga nau ne na riƙe shi in ba shi ba in shi kenan yanzu wancan ba nau bane to wannan musulunci bai san wannan ba duk wanda zai da'awa me yasa kake gani ana magana wato haɗin kai haɗin kai duk lokacin da aƙida ta yi daidai haɗin kai kenan amma in aƙida ta da taka ba ta yi daidai ba magana haɗin kai ka san dai ba haɗa kai da ɗan ɗariƙa ba haɗa kai da ɗan shi'a ba haɗa kai da ɗan ƙala ƙato ka gani amma ahalin sunna duk inda yake na wani wannan shine kuma kar ka zauna ka zagi ɗan uwanka ahalin sunna sai dai cikin sunan kuma akwai salafawa eh mana malum mamur akwai wanda bai da kuskure akwai wanda bai da kuskure jama'a babu wanda cikin mu bai da kuskure da hakan nan mu zam mu ce ma ba mu da kuskure kuskure shi ma kuskure ne kanshi jama'a in dai mutum ahalus sunna ne dan uwanka ne kada ka zo kana ta mai raddi kai mai raddi in kai mai raddi kai maka kanka raddi yanzu su waɗanga da suke da wasu salafawa ne ni na ga gargadi da salafanci ina ne yake da zage dan iska dan kaza salafancin ne ga kalmar iska su suna magana su salafa ne duk ahli sunna babu malamin kwarai cikin su su waɗanga mutanen kunya su kake kai malam salafi ko su umar wane umar Umar. Umar bin Khattab. Umar zage mutane shi. A wasu zage da ke su Umar zuwa shi an su. A ya in ka in ka kai in ka sa Umar cikin waɗanga mutanen namu ai ka muna namu na Umar. Ina azama Umar wani Umar ne da Boko Haram kake cewa. A'a ba shi ba ni na azama wani sunan wani ne da Boko Haram kake faɗi. Amma Umar bin Khattab za ka waɗannan masu hikima. wannan jama'a jama'a ba ta yiwuwa yanzu in ka ɗauko a zamanin su masu da awa salafawa ko shek muhammadu gobe ba su bari ba ko shek jafar ba su zan ba shek al'albani ba su bari ba to yanzu mu a duniyar na a zamanin mu a lokacin mu a yanayin mu a ƙasashen mu muna da malamai a lokaci irin waɗanda kamar irin su bin bazu ne fa a saudiya in yanzu kaga mutum abin yana zagin bin baza yana zagin ibn uthaymin to waye bari to haka ne in kaga mutum yana bani yana zagin su malam jafar su sheikh mahmud gobe su sheikh al-albani to wa bari waye salaf dinka waɗannan da yan bid'a ne su to su wurin salafa waɗanda yan bid'a ne kuma to ni na gagara ganewa ne da ahlus sunna salafi ta kulle min ga yabi wane da ahlus sunna
a ni ban tare su a na san ba ka tare su kai yanzu ganganinka da suke suwa ne ne ahlus sunna tun da su malam Ja'far ba ahlus sunna bane su malam Albani ba ahlus sunna bane to wane ne ahlus sunna kai ganin ka wane ne ahlus sunna to su malam Ja'far sun mutu mutuwa su ta yi rayuwa wadanka kai ka san da haka ni na san da haka tun da yau malam Ja'far in an ka bude rediyo ka saurara za ka amfani su kuma mai sun ka amfani da kai sai dai ɗaya iska kalma zagi za ka iya kwasowa wurin su
karfe tara sai an yi sallah sai sun yi sallah sai ku sun yi
bai ta yi a ko'ina mawakaci ne yanzu bai ta kuma kuma kuma ba wai sun tsaya ne suna karantar da mutane addini ba a sun tsaya ne suna karantar da mutane jayayya eh jayayya tunda babu wani abun da za a amfani da to me an ka amfani da su ka taba jin suna kalmomin da za a amfani da su za a sai dai wannan kakatu da zage-zage goma mutanen muradi ma da sun kawo kai ne shi ma da ya hau sama yan muradi su ma yan muradi sun kawo kai ne ka gani cikin wannan sha'in nan abu harshe ai shi malamin na ji kamar wani malami ya rasu na sa zabin ya sa a daure shi shi a wanda dr suman gidadin shi shi ne ke kara shi jamilu kuma kara sai ta dawo kan shi an daure shi shi jamilu daure shi za su yi da su fuskire shi a wancan da ke kara wannan dr suman gidadin da yadda na karanta bayan eh kafin izuwin nan mm.
to shi ya kai kara shi kusa da shi ya ce wai sai ya koma ya shirya wajen yan sanda yanzu a fendi kwanci kuma sai ce a ashi kuma ya yi zage-zage shi ashirin da biyar ga watan nuwamba ya ce akwai bidiyo aka sanya aka ce magana ka ce ce yi magana ta ce wannan shi jamilu ɗaya shi tabo to aka da tashi za kamar na sauke ma Eh.
abin ga maganganu to me yayi mishi shi wancan ya dadu to ba shi bai gabe a shi wa- shi wancan do- dokta ya taɓa to shi dokta mutum ne ta Wai shi ai ai ai ga a'a yanzu ba ka ka tabbata ba. yanzu ma da yake tambaya menene sanadiyyan abin shi dokta ya taba shi kuma shi ko ya hau saman shi shi ne kawai sanadiyya ba ai sun kawo
eh bayan mutuwar shi a ya ce yana lokacin dokta yana raye yana raye da aka riye shi ya ce an yi daidai kuma dokta hallo da ya mutu wasu ababe ya ta yi ta yi yawa dokta yana nan a tare shi ne dokta jamilu sai ya hau saman shi wato wa mai alaƙa ku ni ni ni za ku yi abin kawai wanda yake aure da ɗaya dokta aboki na da alawazari sallu ya hankuri mun tattauna ko- ko- ko jiya- ko jiya tare da shi Mm.
kun san komai ba kawai sai- sai sai rigima فالإسلام كله لك جادة ومنهاج كاغاني والمسلمون جميعهم هم الجماعة كاغي gaskiya وإن يد الله مع الجماعة to in ka zazzage su kuma tare da wakai eh fala ta'ibiyata wala hizbiyata fil islam ba kungiyanci ba bangaranci a cikin musulunci wa'iduka billah ina neman maka tsarin Allah an ta tasadda ka fashe kwai fatakuna nahaban bainal firaki sai ka zamo wanda yake nahaban tsakanin firaki wa'ifi wal mazahibul batila wal ahzabil ghaliya da kuma ƙungiyoyi waɗanda suke masu wato tsada ta'qudu sultanul wala'i wal bara alaiha zaka kulla wato sun kwace ka kenan nahaban wato ka zama ɗan ƙwace wanda sun ka ƙwace ka nuhuba kenan wa kun ɗaliba ilimin alal jada ka zama ɗalibin ilimi akan miƙaƙƙiyar hanya ta kafin asara kana bin wato gurabun magabata wa tattabi' sunan kana bin sunnoni tad'u ila Allah ala basira kana kiran mutane zuwa ga basira arifan li ahli al-fadl fadlahum duk ma'abuci daraja ka san daraja shi wa sabiqatahu da kuma riganyensu alal aqal waɗannan tsofaffin malaman nan ai suna da falalar riganye akan mutane to nahiyar zagi ko da su ɗaya rubuci yan bid'a ne misali nahiyar ka zage su ubanninka ne kakanninka ne wani an yi kaka da ya yi kaka da shi ko ta wannan hanya kana ɗan kauce musu amma wajen faɗin abin da suke na kuskure dai ka faɗa amma ka zo ka zage shi mutumin banza ne kaza kaza ne ai wato fa ahlul fadl fadla wa sabiqatahu wa innal hizbiyata zat al masarat ita kungiyanci ma'abuci matafiya wal qawalib al mustahdatha da kuma wato kalibobi wanda suke fararru allati lam ya'hadaha salaf wadda magabata ba su san shi ba min a'zamil awa'iq anil ilm yana daga cikin mafi girman abin da ke wato tsare mutum daga ilimi ƙungiyanci kenan wa tafriq anil jama'a kuma yana raba jama'an musulmai fa kam auhanat habl al ittihad al islami so da yawa tan raunana igiyar wato kadaituwa na musulunci wa gashiyatul muslimina bisabi hal gawashi musiba ta rufe musulmai dalilin wannan dalilin rabo ahlus sunna wato kungiyarci da ake yi wa gashiyatul muslimina bisabi hal gawashi al gawashi mai lullubewa ta musiba wa gashiyatul muslimina ta lullube musulmai bisabi hada dalilin wannan fa hadar hamakallah ka kiyaye Allah ya kiyaye ka ahzaban ahzana ahzaban wa tawaifa ka kiyaye kungiyoyi da kuma jama'o'i tafa taifuha wanda mai zagaye ya zagaye wanda jama bi sharri na jimuha wanda wato eh, tauraro wato na sharri ya, ya, ya zagaye fama hiya illa kalmayazibi bata zama komai ba sai kamar indararo tajma'ul ma'a kadaran tana tara ruwa gurbatattu wa tafriq wa tufarriquhu hadaran kuma ta zubar da su kyauta in dararo kenan mayazib in dararo jam'i miza illa man rahimaka rabbuka sai wanda Allah ya, ya tsare shi fasara ala mithl ma kana alaihi nabi wanda ya zamo akan misalin abinda annabi ya zamo akan sa wa ashabuhu radiyallahu anhu Allah ya zaunar da mu ya sa mu zamo irin yadda sa- annabi yake da sahabbansa amma jama'a kun ga waɗannan abubuwan da malam ya faɗa wajibi mu kiyaye wajibi mu kiyaye sai mu tashi qala ibn al-qayyim rahimahullah هي علامات عالي العبودية